sa kai farin ciki cewa a tsara ake tafiya da kaji ka san garin ma'aiki ne alisu komai a tsara yake mata an ware musu nahiyar su gaba daya su kadai ne ba mai shiga ko aikace aikace da bama duk mata ne suke musu an ware musu ko an ware musu lokatai a kowace rana ta na lokacin rana da lokacin dare da ake buɗa musu je su gaida annabi alaihissalam akwai lokatai sannan ko suka musu tsari ma har zuwa wato ƙara ƙara a ware mutanen afirka mutanen asia mutanen ina ne ana musu haka kuma sukan sa mata su kula da su wajen shigar da su domin su a nan da yake harkar mata ce har da magoda kuma goda gadanta ake tun daga zamanin annabi alaihissalam ba wadda ta isa ta yi nau'in goda da ba ta gidansu ba sai a kai ta kara hukuma ta hukunta ta kana ji ka dinga yana rausa guda to tun zamanin farko suka gaji wannan kowace kwaya yadda take da jikarta sai a shiga masu guda suna nan da masu shigarwa kuma duk an kwaya musu harasa haka da balarabiya ce tana hausa ta kiran mata ta shigar da su saboda ka ba ka da matsala in ka je kurin nahiya za je su za su tamba za a ga musu lokaci kaza ake budewa mata lokaci kaza ake bude musu da safe lokaci kaza da daddare sannan su ba sa fuskantar annabar su ta fuska su ta baya ta daidai gidana na faɗi maralama ta nan suke gaishe shi alaihissalam ta nan suke gaishe shi amma ba matsala saboda me saboda annabar su yadda yake gani ta gaba ka yi gani ta baya kuma sannan ganinsa ta bayan bayan da mutane suke zato ba da mafi yawan mutane ɗauka suke kamar yadda idanka haka yake kallon nan haka shi ma yake kallon bayan shi ganin salisu ba irin na sauran mutane ba ne idan yana so ya ga fuskarsa sai ya gani ba tare da mudubi ba alaihissalam in yana so ya ga gadon bayansa ko kafaɗarsa yana iya gani laisawa wai wani abu da yake ba yake ko me yake so saboda na musamman allah yi shine ajmalu insanin fil kauni kauni kaf abinda Allah ya halitta shine ajmalin ko a aljanna ba mai kyansa salam to naka dan san je ta ba shi ba ba illa saboda nan ake zuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah wanda yake cewa alga ta malam dangane da idan ya je ziyarar yana tsaye watakila kafin ya karanta ziyara da abubuwa askarawa sukan ce a matsa to zai zai dan tsaya ne ya ce musu haƙuri ko kuwa
salamu alaikum ai ba za su yi haƙuri ba saboda larura ce kai kanka lokacin da wani ya tsaya kafin ka ƙara so kai kanka za ka so a kauce a ce ya tafi don ba ka ba kai za ka fada cikin haɗari shi yasa ba a bari a dade sai dai in sawu ya ɗauke ba mutane sosai wannan ba sa matsanta sai ka koma gefe ɗaya ka dade amma ba wannan ba ne tun kana so ka karanta kamar wannan salatin da ka zo babu salam kana assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka soma inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu alayka ya muhammad sallallahu alayka ya muhammad har kafin ka zo dai fuskar sa kana zuwa nan ka kammala kana yin wannan ka sake sai assalamu alaikum ayyuha nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh jazakallahu anil islami nafsina afdal ma jaza nabiyyan an qawmihi wa rasulan an ummatihi assalamu alayka rasulullahi min man arsaluni bi tablighi salami alayka shikenan sai kai gaba assalamu alayka ababakar siddiq jazakallahu anil islami nafsina khairan sai ka matsa gaba assalamu ya amirul mu'minina jazakallahu anil islami nafsina khairan sai ka wuce shikenan daman kafin ka zo duk wata bukatar ka rike ta a zuci sai ka kudure kuma ga Allah da wadda zan tana da wadda ban tana ba da burin da ma alherin da burina ma duk burina ba zai iya kaiwa gare shi ba na sa cika mun haka ake yi sai ka sai ka wuce ba sai ka tsawa don in ka tsaya ya yi maka tsawa to kai da shi kun tafi domin in yi tsawa Allah wala ba zai kyale shi ba kuma kai da ka ja ba zai kyale ka ba ina so mu fahimci annabi sai yana da kima a gurin Allah da iban da muke masa Allah ba zai da wannan ba ba zai saurari mutane shi sa da ka zo gurin kakkai abu na za a yi maka tsawa da an ce igaba kar ka tsaje ka in ka matsa zai magana in yi magana da karfi kuma aikinsa zai rushe kai sanadi kuma kai masu ka samu haka ladabi ake in an je gurin sa dole a yi ladabi abin fa ba na wasa ba ne wanda sai na abubakar radiyallahu ya ce wafadu na tamim in za su tafi a naɗa musu a kawo ɗan amur sai na umar sai a ni kuma wani nake gani wannan kaɗai ya so ya rushe duk abin da sai na abubakar ya a duniya ya rushe sai na umar daga baki daya saboda haka Allah sauka da suratul hujurati ce daga yau kan ƙara ganin wannan ba yana gurin wani ya faɗi wata magana ya alazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya alazina amanu la tarfu aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an ta'bada amalukum antu la tashuruna aka dinga abin nan addaba qauman wa madaha qauman wa zamma qauman saboda ka ba abun wasa bane shi yasa da kaje kawai kai ka wuce in wannan wucewa kai su waɗe baka ƙara wuce ba a rayuwa kan Allah da ka ci riba kuma ka tsira saboda wanda bai san annabi alaihi shi ne yake ganin samun albarka ta annabi sai ka dade kana wulkitawa in Allah ya maka wannan alfarma shikenan ka gama samu ka gama samu eh ba kankanin abu bane ba kankanin abu bane wanda dai Allah ya bashi wata rana guda daya daren Isra'il nan da ije ya fi komai a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya samu alfarma guda biyu wadda ba makalugin da ya samu ita ce alfarmar gani da kuma ganawa ganawa da ba wanda ya san abin da aka ma duk wanda ya wani abu da Allah sai da ya gaya mutane amma banda ta sa isra to Allah baka sa aka gifta ta inda yake shikenan ka gama arziki wanda bai sani bane yake ganin kamar abu ne sassauka amma mutanen da manyan malamai wa an su ko ta garin ba sa shiga da an ce a ne ke sai ce jikin ba zai iya ba gurin ba zai shiga gurin ba daga wajen gari zai sallama ga annabi sai ya wuce ce gara in haka kan je in rushe abin abin wasa bane Allah ya kiyaye mu dai assalamu alaikum
alhamdulillah Allah ya saka da alheri sai kuma dangane da ziyara di Madina ce idan mutum yana garin Madina a masallaci an ce yawaita salati da ganin girma da ladabi to idan kuma ya koma ɗakin da yake shi kuma nan me ya kamata shi ma ya mai da hankali a kai
assalamu alaikum ai abin da ake so da a madina ka tabbatar kai makwacin annabi ne alayhi salam wannan jin shi'uran makotaka shi zaka ci gaba da yi shi yasa ko a hotel ake zaune ko ba mutane na ji daga dakuna ko a waje suna hira suna sama sama inda zan iya gaya musu je sun ce ka ce musu si hattara muddar kana garin madina baka daga murya so da ganin girman annabi sai ka girmama wa Allah abin da yake so a girmama a cikin hotel ɗin kama ba a daga murya kai kasa kasa Allah ya ga cewa a cikin zuciyarka kana ganin girman abin da yake ganin girma ko yace a ga girma sai kai ka fita daga garin lafiya kana da kima ba ta da ka ruguje ba assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri wannan kuma yake cewa algata malam kamar mutumin da bai samu damar ya je ziyarar Madina ba ta ma'aiki alaihi salatu wasallam daga nan in yayi gaisuwar da Allah zai isar masa
assalamu alaikum salati zai tunda ce sallu alayya فإن صلاتكم تبلغني sallu alai haisu ma kuntum duk inda kuke koyi man salati salatin ku yana isa akwai mala'iku da aka ajiye sayyahun suna isar masa da gaisuwar duk wanda yi masa alaihi salam in kai salati za a kai masa alaihi salam ranar juma'a kuwa kai tsaye yake ji alaihi salatu wassalam amma wanda zai ci kace masa ya je isar da gaisuwar ka ai zai isar in kuma kai za a baka wannan shine musulunci babu ruwa a ciki ko baka je ba in ka sa wani zai maka wannan gaisuwar a za ta isa kuma ai fatan dai Allah sa da zamu je din Allah ya mana wafaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya saka da alheri sai kuma tambaya dangane da sallar juma'a sai alga ta malam ita ranar juma'a idan mutum bai sami wato raka'o'i biyun bai samu tahiya to ya samu jam'in ranar juma'a ne ko kuwa azhar zai yi
assalamu alaikum idan mutum ya samu tahiya a sallar juma'a to bai samu juma'ar ba a ra'ayin jumhur na sahabban annabi alaihi da jumhur na tabi'una sa bai samu juma'a ba in an yi sallama shi in ya miƙe to ba da waccan zai ci gaba da sallar ba sakewa zai yi ya niyya azhar ya kabar harama shikenan sai raka'a hudu shikenan amma ko da za ka gan shi an yi sallama ya tashi ya biyu ya ce juma'a sai ya fata ta da tsura a fili ya sake fata da tsura a fili sai ka rabu da shi su daga cikin sabon annaba sun bi kaɗan a ciki sun ce in yi haka ta yi ta bi una waɗansu su ma sun ce in yi haka ta yi tun da an samu waɗansu goyi da bayan haka in yayi sai ka kyale shi amma ba za ka umarce shi ya haka ba in kafin ya fara ne kuma ka ce masa kar ya yi amma in har ya yi to sai ka kyale shi a wannan haka ake kama aikin hajji ne ya imamu abu hanifa ya ce wani aikin hajjin ya rikice maka ce rin tsaido kai abin da kake so in malami ya sanya zai fi da kai amma an baka haka ban ka zo masa shi ma sai ka tafi da kai ban taba ganin aiki mai sarki ya irin aikin haji ba duk karatun malamin an aka wani abin ya murɗe in aka zo masa da shi sai ka saura ya ce rinsa ido an ji abu hani ya ce aikata abin da ya zo maka in kai ka taho ka ce kaza na yi to a wannan ne in Allah da zai same ni za ka fita amma in ka zo masa ka ce ya zan yi wani abu ita sai ka safi da kai to wannan haka ake Allah taimake mu assalamu alaikum
to ga saboda tambayoyin aikin hajjin sun dan fi yawa sai mu tsaya kan wannan dangane da magana aikin hajjin ce mallan dangane da dawafi mutum yana yin dawafi yayi uku ko hudu sai alwalarsa ta kare ko kuma sai da ya gama dawafin zai yi sallah sai kuma alwalarsa ta kare to ya zai yi a wannan lokacin
assalamu alaikum idan mutum yana dawafi alwalarsa ta kare ya warware dawafin dole sai ya koma ya yi alwala ya dawo ya faro daga farko shi abin da yake tsaye da dawafi sallafar Allah in an tada sallafar Allah za ka iya tsaye da dawafi a duk inda kake anan za ka tsaya idan da sallah ka dora amma sallar janaza akwai sabanin malamai wani suka ce ana sallar janaza ka tsaya aka yi sai ka sake wani suka ce an kai ba kwamitin da ta mashara'a ce to wannan shine amma an alura ce ta warware sai dai a sako amma in mutum har ya gama dawafin kaf guda bakwai sannan alwalarsa ta warware sai ya je alwalarsa ya da ya sallah raka abi shi kenan ba zai taba masa wani abu ba sai kamar mace ce mai dawaful ifada ai in tana yin dawaful ifada in ta biyar sai jinin haila zo mata ka ce tamfiru kawai ta fita ba sai ta karasa ya gama ta ya cika shi kenan ta bar shi haka eh assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri wannan kuma ya algata wala yake cewa menene ma'anar kalmar labbaik Allahumma labbaik kuma daga yaushe ake farawa kuma yaushe ake tsayawa lallai fa assalamu alaikum ita labbaik Allahumma labbaik lokacin da kai harama shi ba wai sa wannan kayan ka sa kwarjalle da abin nan ba shine harama ba wannan ka cire kaya ɗin ka ne ka saka wanda ake aikin hajji ko umra da su in ka saka su kawai zangar sa su zaka isa turare zaka iya yanke farce zaka iya taba gashinka amma duk lokacin da ka ce labbai kallahumma hajjan ko labbai kallahumma umratan to ka fa shiga sai ka yi niyya ka shiga hajji ko umra to daga nan ne kuma za ka dinga labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika lak in kai kai sai ka ratsa da salatu annabi alaihi salam shine ke daukan aiki ta sama da shi alaihi salam salatu annabi alaihi salam to shi haka ake tun daga wannan lokacin za ka amma ba a ce kai ce ba yankewa ba a ka'ida in kai ko ka shiga mota ka zauna sannan ka ce labbaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj in tamattu'i za kai nayi umra wadda zan yi tamattu'i da ita zuwa aikin haji to kuma so amma akan so in za ka yi mahilluha sai ka ce kurin iya inda abu ya tsaya ko haisu tabasu ne in za ka yi sai ka ce duk lokacin da wata lura ta same ni a nan gurin zan warware to shi ne za ka iya tuɓewa an ka samu larura to in kai wannan ka shiga za ka yi ta yi in ka shiga mota sai ka yi in kuka je za ku yi bantafin makauniya da wani ayarin to sai ka maimaita labbaika Allahumma labbaika duk lokacin da kuka yi bantafin makauniya to sai ka yi labbaika Allahumma labbaika amma motocin suka yi yawa wanda za ku dinga bantafin makauniya ba sai ka yi ba in kuka tsaya ko za ku yi sallah ko za ku ci abinci lokacin da motar ta tsaya sai ku sake maimaita ko so ɗaya ko so biyu in kun gama abin da kuke za ku shiga mota kuka sake hawa kan mota sai ku sake maimaitawa haka ake jifa jifa jifa har ka zo garin maka in za ka shiga masallacin harama sai ka dena in ka gama ka da kana gidanka in ci gaba za ka yi ifradi kake ko kirani za ka ci gaba da yi haka har ka je arfa a nan ma za ka yi ce har sai lokacin da ka yi jifa ran sallah kana yin bismillah alakabar kana jifa na ɗaya to talbiya ta yanke shi kenan assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri sai kuma wanda yake tambaya algata wallan dangane da dawafi idan mutum yana yin dawafi din aka tura shi ta ɗakin ka'aba ba shi yayi da gangan ba dawafin ya rushe kenan ko kuma yana nan
assalamu alaikum ai tun da aka ce ba a yi kar ma ya bari a masa kaɗan tunda da hankalinsa da masa tawafi a wajen ɗaki ake da ka taɓa ɗaki ko ka wani abu shi kenan ka samu matsala ba a yi shi tawafi dama in za ka yi karka matsanci ɗakin balle ha a tura ka ka zama kana baya baya dai tsakiya tsakiya kuma shi tawafi gwanan cewa ce idan da sauƙi sauƙi to ka zama tsakiya waɗansu sun matse can kusa da shi suna a cinkushe waɗansu kuma suna jin tsoron matsatsa sun koma nesa ko sun tamu da matsatsin na tsakiya ko sun samu guri cikin sauƙi to haka ake masa in tsakiyar ta cushe ne suka koma daga ƙarshe kana tafiya in kai ɗaya biyu uku hudu biyar shida a na bakwai daga alhajar al'aswad in ka faro za ka dinga yin dama kana gaba kana dama kafin ka zagayo sai ka waye gari babu wata jama'a daga kai sai waje haka ake ba a da zaka matsanta mutane wannan shi ake amma kar mutum ya bari ya taba ɗakin tunda matsala ce wannan assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri wannan kuma daga tawala yana tambaya akan cewa a tambayar da aka yi ta farko cewa talbiya da kuma ma'anarta to an faɗi inda za a tsaya din amma ba faɗi assalamu alaikum ai ita tarbiya aka ce labbaika Allahumma labbaika shi labbai wato wata kalma ce a larabci da ba ta ba a yin ta sai da siga ta, ta tasniya wato siga ta tagwai kamar abu tagwaye shine ake kansa tasniya da siga kamar labbaika sa'adaika hawalaika dawalaika jawalaika a larabci haka suke duk tagwaye tagwaye in kana da rasar ibn nan idafa to shine zaka karanta wannan in ka ce labbaika shine amsa na amsa na kuma amsawa labbaika Allahumma labbaika ubangiji na amsa na kuma amsawa labbaika Allahumma labbaika Allah na amsa na kuma amsawa shine labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika na amsa na kuma amsa baka da abokin tarayya labbaika Allahumma labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka godiya da ni'ima duka naka ne Allah baka da abokin tarayya to haka ake ce ana ta tsaye da tauhidi ana kuma ta cewa na amsa domin annabi Ibrahim ne alaihi yayi kira wa azzin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli da amirin ya atina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi alahum to da haka kake cewa ka amsa Allah na amsa kiran da ka sani Ibrahim alaihi yamun to shine ma'anar labbaika Allahumma labbaika to kuma ana kara wasu a daika shi ma girmamawa ce amma ba a talbiya ake a talbiya mu ta saka shi kenan dan sabon annabi sallallahu da iya wannan duk sun rude waɗansu suka ce labbaika allahumma labbaika labbaika allahumma haqqan haqqan labbaika allahumma haqqan haqqan labbaika allahumma ta'abbujan wa riqan saboda jin daɗi annabi sallallahu ya basu alaihi salam shine to haka ake haka kira ma aka yi annabi sun haka sabai suke masa ko wani abin da yake ban sha'awa kullum na ji sai wani abu ya zo min na daɗi annabar sai ya ɗauki mu'azu ɗan jabal ya ɗora shi a raƙumi suka na tafiya sai annabar sai ce ya mu'azu bin jabal sai ce labbai ka wasu adai ka rasulullah sai sake ce masa ya mu'azu bin jabal sai ce labbai ka wasu adai ka rasulullah sai sake ce masa ya mu'azu bin jabal sai ce labbai ka wasu adai ka rasulullah haka suka yi dai sai da ya masa so bakwai sannan sai ce wasa ga abin da nake so ka fahimta ga abin da ke so dan alheri ya isa ga mutanen nan wala eh shi kuma sun san yadda ake amsa masa da ya faɗa sai ce labbaika wasa adaika rasulullah sai ce ya mu'azim na sai ce labbaika wasa adaika rasulullah ya ce masa magana akan kalmar shahada da amfaninta Allah samu dace assalamu alaikum ina jin an gane da ma'anar ta ko assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri sai riga ta wallan dangane da zaman musdalifa wajibi ne sai mutum ya yi idan ya da daga arfa ko kuwa mutum ya zo ya wuce kawai ya wuce maka shi kenan ba sai ya yi ba
salamu alaikum ita musdalifa a nan ake magaraba da isha ta ma za ka yi magaraba da isha a arfa ba ranar ma kiran magaraba ba a yi sai karfe taron dare ake kiran sallar magaraba don haka sunna take in aka yi sallar magaraba raka a uku ana idarwa sai a yi kama a yi sallar isha raka'a biyu kuma wannan lokacin ma ko tasbihi ba a yi ka yi tasbihi na wannan da nan da ba a yi sai ka huta saboda ka yi aiki a filin arfa to ana kwana a muzdalifa in ba wani abu amma in akwai mata ko akwai marasa lafiya ko akwai jika-jika wanda tafiya tana masa wahala da an fara zai dinga zufa yana fitan gumi yana ta nishi to tun dare a tafi da shi kawai a wuce ana zuwa musdalifa haɗin rihali kawai ake so haɗin rihali shine mutumin da ya zo da jaki ko doki yadda zai dakata ya kwance siddin ya kwashe kayan ya ajiye har zuwa a kumarin ya cire shi ya ajiye to daidai tsawon wannan ake bukata kana dakatawa kai a magarba da isha in ka tashi ka bar nan shikenan baka yi laifi ba iya nan ya isa in kai wannan sai ka wuce to in nisful laili ya wuce in kana da masu lura sai ce ka cikin daren kai jifanka kana gama tafi garin maka in asuba ta yi aka yi sallar asuba shikenan ya dawa kula ifada shikenan ka gama ko in ka gama wannan kashin ce ka wuce a wannan daren kai maka ka jifan ka daga jifan ko sai ka wuce maka sai ka dafal ifa da shi kenan sai ka kuma sake dawa maka ka zauna amma ko ko dare ya ba wani abu mutane ba suna cewa mutum ya je ranar sallah kai da bari magaraba ta yasa rana ta fadi ba komai wannan larura ce rayuwa ce eh assalamu alaikum ina jin shine dai abin da ake tambaya assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri wannan kuma yake ci alga ta mallan dangane da sa'ayi wato bayan an gama dawafi in za a yi sa'ayi akan ce a hada sa'ayin da dawafin ce to ya ake hada shi
assalamu alaikum a yanzu na ga sun sa wani abin screen shekaran na shekaran sai a talabijin daga sun sa screen irin wanda zai nuna maka abu din nan an rubuta inna safa wal marwata min sha'irin lahi faman hajjar baita wa ita mara fala junaha alaihi an yadawu bihima sai ga an ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumituhu ala kulli shay'in qadir dama in ka zo wurin safa ka hau dutsen safa in ka hau to ba za ka juyo inda za ka tafi abin nan din ba sai ka juya in kana hawan kansa sai ka juya ba nan ka na dama to anan ka'aba take in ka kalli inda ɗakin ka'aba yake sai ka yi haka da hannunka ka ce bismillahi allahu akbar kamar bojin mota ne ka haɗa shi da kan to sannan ya haɗu da ɗawafinka da sa'ayi in ka yi haka ka ce bismillahi akbar to sun haɗu kana gama sai ka kuma juyo inda za ka gangara ka juyo sai ka tsaya sai ka yi kabbara uku sai ka yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumituhu ala kulli shay'in qadir in ba ci kowa sosai sai kai uku sannan sai ka gangara ka tafi zuwa marwa kana tafiya kana tafiya kana zuwa zai ka je badanil masili sunan gurin badanil masili to a yanzu aka tara inda aka sa wannan ledar aka rufa nan haka suka yi wani irin wayarin na lantarki kamar rumfa kore da kuwa zala shi suka yi haka manzu wayarin aka yi aka yi rumfa ta lantarki kore duk inda ta yi wannan koren shine baɗin limasili to nan ko su ake kai sassarfa idan kuma sassarfa ba gudu bane za ga laraba sun rare a guje to sassarfa ake kana jigib jigib jigib jigib jigib jigib haka shi in ku kaɗai ne maza an ku da mata kuke shike nan ba sai kun yi ba an ɗauke muku saboda alfarmarsu sai ku tafi in ka je baɗin limasilin ba mata kuna da lafiya ku za ku wani sassarfar to idan kuka gama kuka wuce wannan koren sai ku daina ku ci gaba da tafiya ta al'ada in ka je kan marwa ka tsaya za ka kalli inda ka'aba take nan ma za ka sake kabbara uku ka sake hailala uku sai ka gangara in ka sake zuwa daidai baɗin limasilo na koren yake ta marwa ma akwai nan ma sai kai sassarfar in ka hau kan marwa a safa za ka tsaya kai addu'a ka sake wannan la ilaha illahu sai kuma ka gangaro in ka sake dawa ka zo wajen koren za ka sake sassarfa to daga uku an daina in ka zo na hudu ba za ka yi sassarfa ba na biyar na shida na bakwai duk ba a daya biyu uku kawai ake yi shine wannan abin da ake kenan sai kuna ba ɗaya da watakila ba a tambaya ba a lokacin da ka zo za ka yi ɗawafi to in baɗi za ka yi shine za ka fitar da kafaɗarka ta dama a waje ka rufe ta nan a lokacin za ka yi ɗawafi kana gama ɗawafin to sai ka rufe kafaɗinka gaba ɗaya lokacin za ka yi sallah raka'a biyu ba za ka bar wannan kafadar a buɗe ba haka in za ka yi safa da maroma ba za ka bar ta a buɗe ba a iya ɗawafi kaɗai ake barin su a buɗe shi kuma sauran sai ka rufe assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri ya ce alaga ta ana ta cewa magana ɗawafi da kuma sa'ayi to me ake faɗa a cikin lokacin da ake yin cikin dawafin ko kuma sa'ayin
to ai shi ne magana ce take zo amma malam lokacin da malam ya karanta ayan nan ya ce minan nasi man ya kulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq akwai wanda suke ce rabbana atina fid dunya kadai suke roƙa Allah ce ba su da rabo a lahira ibn abbas radiyallahu anhu ya ce wata kan wansu laraba ta sauka da za su tafi arfa suka tafi suka tsaya da raƙuma ta suke Allah ba abin da muke so banda ruwa ciyawa ta fito raƙuma su ci mi tatsa ba ruwanmu da lahira wanda muke salace malahun fil akhirati min khalaq yace minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar salace ulaika lahum nasibu mimma kasabu wannan suna da rabo akan aikin su abinda aka fi so kai aikin haji tun daga farko har karshe duk addu'o'inka ka yawaita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari hake so kai tai musamman a dawafi in ka zo in ka zo a rukunil yamani wanda nan muka yi sallah shi muke kallo daga kansa zuwa alhajar al-aswad wannan an ce annaba su shi da kansa ya ce a dinga addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilaha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaha min qawlin aw amal a wannan gurin ko a yanzu akwai mala'ika dubu saba'in duk wanda yi wannan addu'ar amin suke masa kuma annabi alaihi ce shi kansa duk lokacin da ya zo gurin malaka jibril yake gani a tsaye alaihi wannan bangon zuwa alhajar al-aswad to wannan shi ake yi Allah ya samu dace assalamu alaikum amma fa ana so duk abin da kai kana yi kana tsarma salati fa dan shine sinadarin karbuwarka a gurin Allah subhanahu wataala karbuwar mu a gurin Allah subhanahu wataala wannan shi ake yi kuma za ka yi ta'addu'o'inka harkar duniyarka da abubuwanka da samunka da bayanai ne duka za ka yi ta addu'a kai wa ‘ya'yanka kai komai ka roƙi lahira kaiwa ne duk za ka yi annaba sai da ya zo shan ruwan zamzam ɗin nan da aka ce in ka gama za ka sha ruwan zamzam sunna ce shi sai da ya ce alaihissalam ya ce ma'u zamzam le ma shuri balahu ruwan zamzam duk burin da ka sha saboda shi sai burin ya cika sai ya ce wa ana ashirar buhu le a ɗashe yau mil kiyama ni zan sha saboda yi min maganin kishirwa ranar tashin alkiyama sai koyar da mu yi mu fara abin da ya fi muhimmanci sannan kuma sai mu ɗauki ɗazu mu riƙe ba komai assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri wannan kuma alaga ta malaki cewa dangane da jifa jifan jamrat don mutum ya zo wajen jifan tsakuwa ɗaya ta faɗi ya jefi guda shida ya matsayin jifansa ko kuma ya haura ya jefi takwas ya matsayin jifansa
assalamu alaikum ai ba a haka ai ai kar ma ya tsaya ce wai sai an ce abin nan bai yi ba nan ba a kai shi inda za a dinga nema ina ji mai tambaye su yake a kai ga inda za a tuma tsora tsauri a ce ya yi kaza ko sai ba zai iya kan komai amma ya saba amma abinda ake so dama in mutum zai zai tsinci tsakon kwanin jifa abinda ake so ya tafi da safayar kamar guda uku a ta lokaci ɗaya fa dama in ka tsinci duk ta abdin za ka dole sai ka ɗauki sufaya ta kamar goma ka ɓoye a lokacin za ka yi ka ɗauko bakwai ɗin to sai ka kawo guda uku kusa wanda ba za ka sha wahala wajen ɗauko su ba kana zuwa kana yi wacce tana suɓucewa kana da madadinta sai ka ɗauka kamar in ka ce za ka sunkuya a wani lokacin to ka tafi lahira to shi sa ba za a bari ka wani sai ka tafi da wani wucin gadi da ta faɗi sai ka ɗau ta ka jefa shi ke haka ake dama sannan ko ba a zuwa gurin jifa kai tsaye haka ga gurin jifa kai tsaye ka tafi to za ka iya samun matsala domin irinka irinka za su tafi kai tsaye in ka je inda ake jifan sai ka wuce shi kama ba shi za ka ba sai ka gota shi ka wuce sai kuma ka dawo kamar wannan abun inda nake tsaye nan ne gurin jifan in ka taho gaba gaɗi nan za ka samu cinkoso da matsala man ka taho daga nan sai ka wuce sai ka zo dai nan kama ba shi za ka sai ka tawo wuce shi ta nan a lokacin har gurin za ka iya dafa duk cinkoson da ake za ka tarar ba kuwa da ka iya ci cip cip cip kai kamar sai ka wuce kai tafiyar ka in wanda ya iya ne ba matsaloli sai ta gaya maka ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake da ka gota sai ka gaba kuwa sai ka dafa a cikin ruwan sanyi kai ga maka tafiyar ka da waka ake a wajen jifa haka in ka zo musdalifa shi ma gwani haka yake in ka taho ranar arfa aka sako daga arfa aka to musdalifa yanzu an iso muzdalifa sai ga mutane suna da shimfiɗa sai wai sun zo muzdalifa to kai daidai sai kwan anan to amma magana tana gobe in aka yi sallah ka tashi kafin ka keta muzdalifa ka shiga mina za ka ɗanɗana to wanda ya gane abin da yake sai ya bar duk mutane su kwanta sai ka kora muzdalifa dab da karshe sai ka kwan safiya ta ne ka kusa da muzdalifa wani koko gurin bai zo ba sai kenan haka ake wa aiki irin wa'annan duk matakai ake ɗauka technicality ake bi na dabarun aikin zaka dinga su cikin sauki amma an ka tafi da wanda bai iya ba kai da shi ram da kwam shi kenan sai ga an je an samu matsaloli haka ake masa sai ka kwan a can zaka je ka zauna kuma zaka zauna sai ka samu inda ruwa yake da kaga alama wani ya zo ya aje tanki yana ɗibar to ku sauka a kusa da gora da kun tashi kuna da ruwa a kusa da kun ga asuba ta kusa ku ɗebi ruwan ku ku ɓoye asuba ta ne aka so ma alwala za ku rasa ruwa to kuma tana da na ku shi ku alwala ku nan da nan sai ku yi sallah ku yi gaba haka ake sannan ko mutum ya je muzdalifa zai tarar da wani farfesu da ake da shinkafa mafi arha in ka ba da rela biyar sai an cika maka kwano tare da nama girgijib yana kanshi da tafannuwarsa na mutanen pakistan to mutum in ya zauna ya ce ya ca yunwar arafa in ya zauna ya ce ya ƙoshi to inda matsala take ƙarshe sai ya zo yana sa aiki yana tsakiya akwai ran da wani uwana ya ce tun daga sallar isha da ya fara sa'ayi sai da aka zo ana tada ikamar asuba bai gama ba tun daga isha to sai mutum yana nan makogwaron sai cikin sai wuuu to shi ke na abu ya baci to da aka sai ka iya in ka je wannan gurin ka ga wannan abincin karkaci wataƙila man da aka yi girkin da shi ko wani yaji da suka saka ko wani sinadari irin nasu da cikinka bai saba ba ka ci shi kenan in ka yi haƙuri ɗan ci dabino samu tuffa ko fiya ka ci ƙwaya ɗaya biyu shi in akwai kaza soyayya ba da fafiya mai mai ba ka ci ɗan cinya ɗaya bi ta ishe ka ka zauna ya fi maka soki shi kenan sai ka tashi da safe ka tuka jibanka nan ma ka sake samun ɗan tufaka ka ci ka je in ka dawo fulfa da ka gama so ka ci abincin kuma eh wannan haka ake yi eh haka sai mu ce samu matsala assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri sai an riga ta wallan dangane da zaman muzdalifa dai idan mutum ya zo wajen zama muzalifa zai kwana a nan kuma sai ya laɓa ya rufe kansa gaba ɗaya to shi bi an yi laifi ko kuwa an mutum ya zo irin wanda ya kwana ya rufe kansa ya yi laifi amma ba sai an ce masa ya wani abu ba a watan kuma in kuma zai yin ne sai ya ba da hafana sai je samu sai je sami ya sami masara ai abin nan kai alkama hafana cikin tafi haka amma yaro da suke sa yan leda nan da ake zuba tattabar nan ya sai ta yi bari shi kenan ta isa ita ce sadakar da zai assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri sai kuma wanda ya zo bayan zai daura harami sai kuma ya bar gajeren wando haka ya sa shi ya ci gaba da abin shi ma kuma ya matsayin
shi ma ya laifi tun da ya saka muhid shi ma dole sai ya ba da wani abu ai shi ma ya bada wata sadaka ya fidda wani abu ya bayar amma duk da aka dai ba za a ce bar gabaki na ce ya yanka ba shi ne an gasa aiki ne mai wahala ba a sauƙaƙa mutane ake inda na wasu da ya gama duk wanda ya zo ce masa na yi kwaɓa na yi kaza sai ce ifa alwala haraj ko da ran nan yana cike da farin ciki Allah ya shaide shi duk abin da ya dora masa na amana Allah ya ce na yadda ka isar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ce minna da ka ce nayi kaza ne ka sai ce fa alwala haraji ka ba komai je ka ba komai to wannan shi hakuri ake yi a dinga sassautawa na akwai wanda muka taba zuwa gidan Allah Allah ji kansu kansa muka zo wani ya same mu ya ce mana toga wani ya bada fatawa cewa wani ya yi mafarki wanda za a yi wanka sai malamin ya ce masa wannan mafarkin da kai tun da kai wanka rago ɗaya za ka yanka sannan kuma tun da ka tsallake miƙati ba a miƙatin ka ka ɗaura ba shi ma za ka yanka sannan kuma ka yi tamattu'i shi ma za ka yanka ka ga raguna uku kusan ɗan guzurin nasa dai ya ƙara masa da su bisa abin sakurin da shi sa ake hattara da irin wa'annan abubuwa sannan wani lokacin sai kuma aikin haji yana da matsala da wanda bai taɓa zuwa haji ba baya ba da fatawa a haji in ya bari zai kuskure shi sa ibn hazamin duk karatunsa da yake bai taɓa zuwa haji ba da ya ba da magana a kansa a yi sai ya faɗi shi sa wata ran da aka samu wata matsala aka mutu da yawa aka mutu da yawa wajen jifa in mintuna abin ya faru mu daman muna zuwa cikin daren kawai muka ce tunda muna da mara lafiya guda ɗaya kai kenan muka tafi jami'ar islamiyya ta maka ta jami'a ta umar kura muka aje motar ma'ana kawai muka sauka muka je muka yi muka faɗa muka dawo muna zuwa maka ma ana kiran ana sallam asuba bayan mun ba da baya duka yan mintuna Allah ne san adadin wanda suka mutu to shine liman ya ce duk wanda ya fito daga wata fatawa daga garinsu muna gaya masa fatawa garinsu ta faɗi tsarin mu na nan kaɗai shine fatawa so da muka san abin da ake ciki ya ce ibn hazimin allah ya ji kansa ya ba da fatawarca shi sa'ayi in ka taho daga safa ka zo marawai rabi kenan sai ka sake da safa sannan kai daya ka gani sai ka ninka sa'ayi su bi shi a gurin sai ya ce saboda bai taba zuwa haji ba shi yasa wanda bai taba zuwa baya sa baki a ciki domin sai ta faɗar abin da yake shekara dubu wanda cinni babu shi yanzu abubuwa kowa ta sa mutanen gari ɗaya tak sun haura mutanen da suka yi aikin haji na da to shi sa wannan ake ake kiyayewa assalamu alaikum
alhamdulillah tambaya ta gaba da an dan ma faɗi reshen ta a cikin jawaban da aka yanzu cewa wanda ya yi mafarki wanda ya samu janaba ko kuma mutum ya ji yana jin zafi ko kaikai ya ji kawai ya wanka na tabarrudi haka kuma a samu wanda gashi daga cikin sai abin shi ma ya matsayi assalamu alaikum haiwa a tsaurarawa dan gashi a jikinka kai wani motsi ya faɗi ba wani abu ai amma an ka kakkarye gashi ne ya kai biyar to don sai ka ba da alkama in kai da gangan ka ya kai kwaya biyar kafin da shi to za ka iya ba da alkama hafana ɗaya amma bai kai haka ba babu komai ko ba hana kake susa ba don kakka shiga cikin ta mata kwanan gidan ɗan kabiru ya so cewa kwanan gidan ɗan kabiru wai ka je mun dalifa sai ga mace ta faɗi buf wai ta shiru haka wai wai kwanan gidan ɗan kabiru wa a juyi haka ake kwana tuwa wannan a cikin shari'a ai za ka in sai ka yi kama ka za ka iya so saka wannan amma ba za ka yi raunin da za ka yi kai rauni ba sannan kuma kana iya wankan dama ce za ka tafi arfa ai ana iya wanka wanka na rogo na tabarruji duk mutum na iya yinsa ya wanwanke jikinsa ya koma shi kenan sannan kuma in ka ɗaura harami ko ifradi kake ka ɗaura harami a jikinka kana tafi da shi da shi in ka ga dama kana da wani sabo sai ka cire wannan sai ka mai da wancan sabon ko da za a fita mina sai ka cire wancan na da da kai ta tafiya da shi sai ka ɗaura sabo ka tafi domin annaba su shi haka yi wanda izo da shi cire ya canja wani alisa saboda haka wani sai ɗauka in ka cire ka canja wani kamar laifi kai ana wani sai ka ganka tas ka dawo kamar balbela amma da ka kwana wajen bakwai ko takwas da shi an ga ya ja amma sai a ganka ka fito su ne ɗauka komin ba da karama tuka ne ne ne shi ne to ana iya wannan an fahimta to assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri sai kuma maganar aski cewa idan mutum ya zo wajen aski zama zai yi kawai dankam haka ba ba zai shiga da talbiya ba tun da ya gama ko ko zai shiga da talbiya kuma zai dinga kallon alkibla ne ko kai na zai
assalamu alaikum ai ai hata sai ka je tukun kusan wurin yawa da masu aski ta zanga ganin wawayen kasashen indiya tukun na sannan nan za ka gane abin da ake ciki aski ma sai kun yi da wajewa tukun ana kaiwa da komowa suna nema su wulakanta ka ana ta fama shine ai magana ka kallo wani guri babu ita sai inda kudin kujerar su ta aski take kallo dole haka za ka yi tunda shaguna aka ba su ba ai da kowane aski ba sai inda hukuma ta yadda sannan ka je ku zauna kawara maka kudi a zo an kace musu musa ko kuma takasir shi kenan ko hilaka to za su aske maka kanka ta su gama kudi ko kuma takasir za su yi maka sai to wannan haka za su yi maka da an zo cikin minti biyu ku sun gama to kai ne kawai aka ce dama an so samu ne za ka kalli alƙibla a lokacin da yake maka kuma ya faro ta dama to wannan sukan faro ta bangaren ka na dama to kai ne zaka dinga kabbara ko ba kai a fili ba zaka dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a gama tunda ka san askin na ibada ne ba aski ne na al'ada ba assalamu alaikum
Allah saka da alheri shi kuma wanda ke cewa dangane da wata mace ce ka take cewa idan mutum an ce alimu in aka zuba shi a ruwa a yi wanka da shi na maganin gumi to ta iya yin hakan aikin hajji
sa za ta iya ma ba wani abu a yi wannan yau ai ruwan ma da suke zuba wani abu ruwan da ake alwale da shi a masallatan maka din nan wani lokacin in ka gan sai gan shi kamar kumfa fari pat ka gan shi da wani irin kala magunguna ne aka zuba saboda kashe cuta wa'annan ba sa taɓa ingancin ruwa ko tsarkinsa da abinda ka yi da shi ba komai a shari'a assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri wannan kuma yake cewa ga tawala a shari'a idan mutum zai je aikin hajji yana iya hadawa da wata sana'a ya si wani kaya ya tafi da shi ya yi aikin hajji ya siyar da wannan kuma ya sake siyo wani abin ya da shi
assalamu alaikum don malam da ya karanta ayan nan dai ta zo da wannan laysa alaikum junahu an tauta go fadala min rabbikum wannan saboda a farkon lokaci da Allah ya ce tazawwadu mutanen wajen kasar Yaman su tun da Allah ya ce a je aikin haji sai su tafi ba ko kwabo ce muka je maka ya san yadda zai da mu inda Allah ne sai Allah ya ce to zawadu kar ku tafi da wannan wauta ce to wani suka suka ce to tun da aiki ne ko kaka ka sai da wani abu ka samu kwabo to suna ganin aiki zai rushe sai Allah ya ce laisa alaikum junahun an tabta gofa da lamin rabbikum ba laifi in ka gama aikin ka sai da yan kayayyakin ka ka iya ka zo a dan sisiya ka samu dan kwabo da kwabo da ɗari wannan ba komai ana iya amma kuma sai ka yi hattara zamani ne karka tafi da mahazura kayan da aka hana karka tafi da kayan da aka hana sannan karka tafi da wani zai je dinga wahala kai ka je ana buɗe kaya ana ta wulakanci ana ɗaga ana yarwa wani a kwace a zubar maka ma to ba a fiye son haka ba yayin akwai wani abu mai tsafta wanda ba shi da wani abu zai nawaye ka ba zai nawaye mutane ba wannan sai mutum ya iya yi amma ba na son mutane musulmi su fiye mai da hankali a kawai da an zo sai a ce sai gora mana tafi da shi an dinga matsantawa su ko je wani wani in aka je wani shaddadin a cikin masu bincike ko irin gutsaran nan aljihun ka sai ya kwace shi to bai kamata kai haka ba ka tafi ka kare mutuncin ka kare mutuncin kasar ku shine yafi da an fara irin wanda kun je sa dinga nan ku a raini bai kamata ba dan wancan riba da ka samu amma kima ka ta zube amma a gan ku tsaf kun tafi ba ku da wani abu aikin ku ka je ya fi muku amma ta dinga ce tafi da gora kaza shi yasa nan iyakon suka tsaya suka dinga kwace goran ne neman na nake saboda suna kare mana mutuncin mu ne da mutane za su je su fi su zubar da mutunci a irin waɗannan abubuwa to kiyayewa ake akan wannan assalamu alaikum sannan kuma akwai wata shekara da suke wani suka je suka ce musu ba ma son ku dinga zuwa da wannan amma a ƙarshe hukumar ƙasar tana so ta yi doka ma ta mai da gora laifi to kaga in suka yi ba za su gaya mutane sun yi ba to kaga in aka yi doka ya zama laifi duk wanda suka kama sai kurkuku to kaga ko to kaga wancan karan wani abu ne taro ne aka je suka ce to wannan fa za mu mai da shi doka karon da ya ƙara zuwa da shi wanda ya zo da shi in mun yi doka zai zama hukunci sai kurkuku so da haka kaga mafi yawan abinda mutane suke zuwa da shi gora ne to bai kamata mutane su ko na ci irin gutsiran nan kar mu ce tafi da shi shine zaman ka lafiya kuran ka tafi kai aikin ka ka yi mutaba'atul hajji wal umra yanfi yanil faqar wa zunuba annabi sai ce in ka biya hajji da umra yanda za ka sa soso da sabulu ka wanke datti haka suke wa zunubi haka suke wa talauci in kai Allah zai kawar maka da talaucin ka dawo ka roƙi wani sai buɗa maka ka je kai aikin ka sak kusan yafi assalamu alaikum
Allah ya saka da alheri shi Allah ta wala idan mutane aka je aikin haji to aka zo aka kawo su airport an gama gaba ɗaya za a taho aka dan samu wata karaya haka sai mutane su za su zanga-zanga ko makamancin wannan to wace nasiha ya kamata a yi mutane
assalamu alaikum farko dai abinda mutum zai je in ya je aikin haji ya tabbatar gayyatar sa Allah yi subhanahu wataala saboda ka zaman da yake a mazaunin wanda aka gayyata iki wanda aka yi kiransa a fada to fa ba shi da ikon da zai koma gida sai lokacin da fada ta sallame shi ko nan irin bikin sallah duk wani wanda ya shafi fada in ya zo binni da shi da yaransa haka za su dinga zuwa gidan sarki su gaisuwa su wuni su koma gida sai ran da mai martaba ya ce an sallama kowa sannan kowa ya koma gidansa to duk wanda ya je haji haka yake sai ran da Allah ya sallame ka sannan za ka kwana a gidanka amma an bai sallame ka ba duk abin da za a yi wallahi ba za ka koma gida ba to wanda bai gane haka ba sai a tada bore sai a so masalla ana tabariya da ana buga a ƙasa ana letsalance lance me kai me aji a wannan ko a so ma kone kone a ce za a yi doke doke za a daki wani za a waye kai da ba a sallame ka ba aka gayyato ka duk da aka san a ganka a arfa a ganka a ina tun da iko ne kawai haka yake so ya ganka an shanya ka a airport wannan ganin in ka yadda ka karbe shi shi ma sai ya baka wata darajar to in kuma ka ki sai ya rusa wancan da kai kuma nan ya baka da kima ko baka isa ka tuba sai lokacin da ya sallame ka subhanahu wa da haka ba a fitina sai a mai da kai ai ta iba ai ta ibada ana ta zikiri ai hakuri zaman hakurin da zaman Allah ya kawo yayewa shi ma ibada ce haka ake ba zanga-zanga bai kamata mutane su je wannan gurin su zanga-zanga ba don huna fa alillahi gaira mushriki na bihi kun miƙa wayan ku ga Allah subhanahu wataala bai kamata ai haka ba haka a Madina ita ma ba a wannan amma mutanen mu su je Madina su dinga kokarin wani abu ya faru su zanga-zanga garin da ba a buga kusa a cikin a kusa da gurin annabi alaihi salam ba a daga murya a masallaci mutum ya zanga-zanga wa zaiwa in ya zai gamu da matsala yanzu nan za a samu matsala a cikin mutane to ba a san ai wannan wata shekara wani mutum wani nan ya taba irin wannan ya dinga zuga mutane a madina ya ce duk su fito da kaya su fito da kaya su zo su ajiye a kan titi zanga-zanga za a yi yan sanda suka zo suka dinga rarrashi to wani babban yan sanda da ke iya aiki sai ya kalli wanda ya fi kwarewa ya ce na gane ka na baka awa daya in ta cika na tadda wani mutum anan kai kaɗai zan kama ya san kuma gida-gida za su bi su duba shi zan da ya zo sai zagin mutake ku tafi yan kaza kazan nan kan ƙara gan shi ya hada abin kuma sai dinga yakar mutane tare da magiya wanda da zagi domin in awa ɗayan ta yi kwato Allah ya taimake shi jama'a suka wuri awa ɗaya kwato ya zo da mota mota da sai an dawo gida watakila sai wajen shekaru ba a ƙara ganin sa kaga yake wari dan Allah ya bari kuma dan dan tsiya-tsiya to bai kamata musulmi su je su dinga irin wannan ba haka ake Allah ji kan ustazi na jume ta shekara da muka je wa'ansu suka ce za su yi zanga-zanga mutanen kano a madina ustazi na jume da dare sai ya kamo hannun daya sai ya shiga da shi rauda sai ya fashe da kuka ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa al'arshi bai fi nan ba kuma haka ya faɗa la gaskiya ya faɗa al'arshi da bai fi nan ba wannan raulata annabar sai al'arshi bai fita ba yace roƙi Allah a nan gurin yaushe za ka tsaka na kuna nan gurin za ku yi wani abu sai suka raga hannu suka yi addu'a suna koma gida abinda suke son sai kuma neman sa ake ana rarrashin su wai a ba su yace kana nan za ka tsaka na wata zanga zanga amin Allah ne amin wata ba san daraja annabi alisun mutane zuwa suke kurin suna shirme suna neman su rusa kansu ba daidai bane wannan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka da alheri sai tambaya ta karshe cewa algatawala idan mutum ya gama aikin hajji ko umra ya dawo kuma kasarsa me ya kamata ya kiyaye don ya tsira da abin da ya je ya yi sai kuma a makon da ya gabata an ce allah kada ya dakata tamu kuma ya dakata tamu to shi ne ake ta tambaya akan abin da salamu alaikum
assalamu alaikum mutum ya gama ayyukansa zai dawo tun daga hanya zai dauki abin da annabi alaihi yake za ka taho kana ayibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna ayibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna haka za ka yi ta yi mun dawo ayibuna mun dawo ta'ibuna muna masu tuba ga Allah abiduna muna masu ibada ga Allah lirabbina hamiduna masu kuma godiya ga Allah haka ake yin an da daga aikin hajji annabi sun haka yake tahowa yana sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahada a ta yi kakan zo ka hangi garinku kuma sai ka ci gaba da maimaitawa to daga nan kuma duk abin da kake yi na rayuwa wanda Allah baya so to daman ka bashi kenan domin Allah ya gama auna ka ya san nauyinka da haji in ka dawo ka ci gaba da yake zaka zubar da wannan nauyin kuma shikenan shedan ya samu abin da yake so haka yake son ka dawo ka ƙara tsoron Allah ka kiyaye dokokin ubangiji sama da inda kake da to shine alamun karbo aikin haji wannan shine to sai magana Allah ka daka ta tamu Allah ka ka daka ta tamu ma'anar Allah ka ka daka ta tamu wato irin saɓonmu da ka mu da wautanmu da wato ƙarfin hali wajen saɓa maka ta Allah ka ka daka ta tamu a wannan sannan ka daka ta tamu don ba mu da kowa sai kai kuma kai muka roƙa shine ma'anar wannan assalamu alaikum
alhamdulillah Allah ya saka da alheri an gama sai masu addu'o'i da yawa da aka rubuto da mu gaba ɗaya muna roƙon Allah ya azurta mu da ziyartar ma'aiki alaihi salatu wassalam sai a rufe mana da addu'a
Allah to salati goma ga annabi sallallahu
roƙon addu'a da haihuwa sa amina ba da isa
kwace a kafa daya